نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم littafin da ke bayanin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk ɗan adam yana da siffofi guda biyu siffan halittarsa dogo ne gajere ne baki ne fari ne mai jiki ne ramamme ne siffan halittarsa kenan sannan kuma siffa ta biyu ita ce siffar ɗabi'unsa ita ma sifa ce ko ya ɗabi'unsa suke mai saukin al'amari ne mai wuyan al'amari ne mai zafi ne mai sanyi ne mai karamci ne mai ruwa duk wannan su ma sifofi ne to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukin sarki ce wa innaka la'ala khuluqin azim shikenan magana ta kare to shine yake Imam Malik yake kawo bayanin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta halittarsa babu ma ja a fi sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama babin da ya zo na bayanin abin da ya zo cikin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم laisa bit tawil al ba'in wala bil qasir wai ba dogo bane mai tsawo ba ba kuma gajere bane bai kenan ba dogo bane kuma ba gajere bane mai kenan masakaici kenan rabha kenan walaysa bil abyad al amhaq ba fari ne wanda ya fari can kaman zai shiga sifan farin fararen duk fararen mutane fararen larabawa da ajima duk kaga gansu kana ganin mutanen iran kasan irin farinsu mutanen turkiya kasan irin farinsu mutanen rum kan mutanen sham ke na kasan irin farinsu ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama laisa bil abyad al amhaq ba fari ne mai tsananin fari can ba farin shi an sirka shi da dan jaja haka wala bil adum al al bil adami ba kuma al adam shine siffar da ta karkata zuwa baki kamar siffar kalan mutanen ethiopia kenan ko somali kamar itanen ethiopia su ne sunan garin su ma asmara asumur kalar da ta karkata zuwa baki wala bil ja'adi ba kuma mai dunkulallun gashi bane kamar na irin bakaken mutane alqatad wala bis sabti ba mai kuma sakakken gashi bane irin na turawa ba asahu Allahu ala ras 40 sana Allah ya aiko shi yana kan shekaru arba'in fa'aƙama bi makkata ashara sinin sai ya zauna makka shekara goma wa bil madinati ashara sinin madina kuma shekara goma shekara ashirin kenan ko a wayan sirwayoyi shekara goma sha biyu nan shekara goma nan shekara ashirin da biyu manzo Allah ya gama duk abin da aka aiko shi ya yi har ya koma ga ubangijinsa wa tawaffahu Allahu azza wa jalla ala ra'si 60 sana Allah ya karbi kayansa yana shekara 60 walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan bayda'a ba shi da tsakanin gashin kansa da gemunsa ba za ka samu furfura da ya kai 20 ba an gane wannan sifar da Imam Malik ya kawo to sifofin suna da yawa an karanta shama'ilin nabi shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallama باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والدجال باب اللي زور بيان صفة النبي عيسى تقول صفة الدجال قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أراني الليلة عند الكعبة يتي منذ الله يتي نايم فركي وزن كعبة أتشكين دري fara'aitu rajulan adama sai na ga wani mutum mai siffan fari ne amma yana karkata zuwa sun asmar ka ahsani ma an tara'in min udunin rijali lahu limmatun yana da gashi zuwa ta yana da gashi su ma ka asali ma an tira'in min al-lamami qad rajjalaha ya taje gashin nasa fahiya taqturu ma'an tana digan ruwa gashin na digan ruwa muttaki'an ala rajulaini yana do ya tokar yana doga wa'ansu mutane biyu sun sa shi tsakiya yana jingine da su suna tafiya aw ala awatiki rajulaini ko ko akan kafadin mutane guda biyu ya tufu bil ka'aba yana tsawafin ka'aba fasa'altu manzo Allah ce sai na tambaya man haza wane ne wannan qila sai aka ce min hazal almasihu ibn maryam aka ce almasihu ibn maryam kenan annabi isa kenan thumma idza ana birajulin sa'annan kuma sai ga wani mutum shi kuma ya zo ja'adin qatad mai dunkulallun gashi irin na bakakin mutane a awaran ainihin yumna idansa na dama ya mutu ya baya gani sosai ka annaha inabatun tafiya ka ce inabi ne tafiya allazi ya tuwa alma tafiya kamar inabi ne da ya fada ya mutu za ka ga ya lalace ba zai gani da wannan idon baya gani sosai fasa'altu sai na tambaya man haza wane ne wannan kuma faƙila li haza almasihu dajjal wannan dujjal kenan Allah ya kiyaye babu ma ja fi sunnati wal fitra babin da yazo na bayanin abin da yake da daddan abu da ake ake yi annabawa da mutanzire sunna da kuma al fitra sunnan annabawa kenan قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال يتي خمس من الفطرة أبو هريرة يتي وإنس أبو هريرة سنة كن فطرة نفرق تقليم الأظفار ينكم فرج وقص الشارب لسيسي غاشم باكي wa natfil ibti da tsintsinke gashin hamata wa halqil anna da aske gashin mara wal ikhtitan da yin kaciya wannan da daddan abu ne mun annabawa manyan bayan Allah duk suna yin shi tintintin qala wa hadathani an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin al-musayyib annahu qala yace sa'id bin al-musayyib yace kana ibrahimu alaihi salatu wassalam sayyidina ibrahim ya kasance awwalan nasi dayyafa daifa annabi ibrahim shine farkon wanda ya sauke baki ya karbi baki ya aji baki wa awwalan nasi ikhtatana shine kuma farkon wanda yayi kaciya wa awwalan nasi qassa shariba shine kuma farkon wanda ya sisiye kashin baki wa awwalan nasi ra'a shayba shine farkon wanda ya ga furfura a cikin gashinsa faƙala sai ce ya rabbi ya ubangiji na ma haza menene wannan kuma farin gashin kenan faƙala allahu tabaraka wa ta'ala sai allah ya faɗa masa ya ce waƙarun ya ibrahim waƙar kwarjini ne da daraja da ɗaukaka faƙala sai ce rabbi zidni waƙarani ya ce ai Allah a ƙara min قال يحيى وسمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفا imam imam malik yace za a sisiye gashin baki har ya zo kaman za a ga leban da ke sama wa huwa al-awtar shine ke leban da ke naman leban da ke sama wala yajuzuhu fa yumathilu bi nafsihi kada ya aske shi kuma ya bata halittarsa yayi makan shi musula kenan yasa gashin baki ba aske shi ake barka ana sisiye shi ne gashi nan dai kana ganin shi koda kadan kadan ne zaman akwai shi babun nahyi anil akli bishimali babin da yazo an hani mutun ya ci abinci da hannun hagu qala hadathani an malik an abi zubair an jabir bin abdullah as-salami anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an yakular rajulu bishimalihi manzon Allah ya hana an yakular rajulu bishimalihi hadhihi alkalma ar-rajulu la mafhuma laha inma la mafhuma laha ko mace an hana ta ko aw yamshi fi na'alin wahida ko mutum yana tafiya a cikin takalmi ɗaya kafa ɗaya da takalmi kafa ɗaya ba takalmi ana tafiya to yaya manzon Allah ya ce ayi ya ce ko ka saka takalma guda biyu ko ka cire su duk baki ɗaya wa an yastamila sama'a kadi ya saka riga da zai ɗaure jikin shi duka ba inda zai fitar da hannunsa ko da ya je faduwa wa an ya tabiya fi tawbin wahidin kashifan fi farjihi kada ya sa riga guda ɗaya ba ya sa ka sa babban riga ba wando a ciki kuma ka zauna ka daga ka tsayar da kafan ka gwiwan ka na sama ma'ana ba wando za a ga al'auran mutum kenan qala wa hadathani an malik an anas bin malik an ibn an ibn shihab an abi bakr bin ubaidillah ibn abdullah bin umar an abdullah bin umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza akala ahadukum in ɗayanku zai ci abinci falliya akul biya minihi ya ci da dama wali ya shirab biya minihi in zai sha abu ya ɗauki abin da hannun dama fa inna shaitana ya akulu bishimalihi wa ya shirabu bishimalihi saboda shaitan shi yana ci ne da hannun hagu kuma yake sha da hannun hagu Allah kiyaye aka ce karka ci da hannun hagu ka ci da hannun dama amma don turawa sun yi kaza turawa sun yi kaza da su turawa ai ba da shari'a musulunci suke aiki ba abinda suka ga yayi musu aiki suke yi da shi ba haka bane ba addinin ainihin addinin da kai ka yarda da shi su ba su yarda da shi ba yasa ba ruwansu dama shaidanu ne shaidan na tare da su ne ina ruwanka da hausawa yi suke wa suke koyon wa suke tura suke koyo kuma aka ce walantar da ankal yahudu walan nasara hatta ta tabiya millatar abinda suke ciki kenan don mutum yana ci da hannu hagu ma an yana da sauki an hana amma yana da sauki yanzu suna bi ne wai a sa shakka cikin alkur'ani a sa shakka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a caccanza hukunce-hukuncen da ke cin alkur'ani abinda suke yawon yi suke yi kenan suna son su tabbatar aka ce lizzakari mislu hazil unsa yayi shi shi wai ba a yi mace adalci ba me ya adalci a daidaita ta da lizzakari mislu hazil unsa yayi din nan ba daidai ba ne haka alkur'ani ya kawo haka manzo Allah ya tabbatar haka kowa ya tabbatar cikin bayan Allah nagari duk wanda ya shakka a ciki ko ya ce ba ya adalci ba ya yi riggafa duk wanda ya zo wai zai kare miki hakkinki ya ce cewa lizzakari misul hazil untayen din nan ba ya miki adalci ba sai kika ji daɗi a cikin zuciyarki to ki shakkan imaninki abinda ake so ki ki fushi tunda Allah ya ce abinda Allah ya fada shine daidai abubuwa ne da baki gane ba da za a wayi gari yau ranar tashin alkiyama a cire hijabin da ke cikin fuskar kowa ko idon kowa kowa zai ga abin da Allah ya yi ashe daidai ne kasancewar ki mace din nan za ki murna ki ce ashe shi ya fi miki daidai kasancewar ka ɗa namijin nan za ka yi murna ka ce ashe shi ya fi maka daidai kasancewar ka ba ka da kuɗi mana abin da Allah ya yi maka shi ne ya fi maka daidai shi yasa suka ce lizzakari misal hazil unsayayi wai ba a yi adalci ba to wane ne bai yi adalci ba Allah madaukin sarki ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا to ba a yi daidai ba ba ya adalci ba wane ne bai adalcin ba Allah to Allah ya zalunci kenan ridda kenan an fahimta abubuwan da suka yi a kawo shakka a cikin alkur'ani sa'an nan a kawo shakka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzancinsa sa'an nan addinin musuluncin kansa a jefa shakku a ciki tana so a raba mutane da shi sa'an nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rinka zagin su ana zuwar musu da mutunci to waɗannan abubuwa guda hudu ko guda biyar sai a ce da su hattun ahmar danja kenan duk wanda ya taba ɗaya a cikin su kai fushi fushin da ba birki ka ɓata ranka ka nuna cewa ba daidai bane duk wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane ne shi ka ce mishi ƙarya kake kowane ne sarki ne gwamna ne shugaban kasa ne mai kudi ne talaka ne malami ne kowane ne ka ce ƙarya kake baka isa ba kuma ba abin da zai same ka wallahi ba abin da za a yi maka kada ka yi abin da ba shi da amfani ka shiga haƙƙin mutane amma duk wanda ya nuna ma manzon Allah ya tsakare ya ba abin da zai ba abin da zai duk wanda ya ce alkur'ani bai adalci ba ba daidai ba ne bai cika ba ba san saukar da shi ba ya yi ridda ka ce mishi ƙarya kake yi Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna in zaka ja da alkur'ani zaka ja da Allah kenan waɗanda suka ɗauki sojojin haya suka baka kwangila da sun san zaka ci nasara wallahi ba za su baka ba su za su yi da turawa sun san cewa ja da addinin musulunci da suke da alkur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su samu biyan bukata wallahi su za su yi ba za su ce kai ka zo kai ba da suka iya kera nukiliya sun ce ka zo kai musu suna son ma ka san yadda ake yi sun yi sun gaji ba shi da amfani da a ce abu ne mai yiwuwa da sun gama da shi tuntuni kafin a haife ka da za ka zo ka tarar da bukatar su ta biya ba za a nemi ma kai kai ba shi yasa sun san fitina za su tayar maka abinda suke wadara mutane za a baka kudi za a baka mulki za a kare ka za a sa ka zama shugaban kasa ko ka zama sarki ko ka zama gwamna ko ka zama menene ko ga kudi ko za a kare duk abinda suke faɗa kenan wallahi Allah shine inna Allah huwa razzaq dhul quwwati matin duk sa'an da aka ce muke addinin musulunci bai muke adalci ba ke ce ƙarya kuke Allah shi ya halice mu kuma shi ya san daidai abinda Allah ya yi shi ne daidai abinda suke yaudarar shi ne ai an ce lizzakari mislu hazil unsayi wai namiji ɗaya yana da rabon mata biyu a cikin rayuwa duka a cikin me a cikin me gado yaushe ake raba gado sai me mutum ya mutu so goma zai mutu an gama so ɗaya an raba gado ke kuma aka tambaya ya rasulullahi man abar ya manzo Allah wa zai mana garta sai cewa sa'annan summa man summa man so uku ma'ana in za a rayu shekara ɗari aka ce ke a ma'ana a yi miki nagarta da biyayya so uku sa'annan a yi ma uban ya mijinki a nan aka ce an baki uku maimakon namiji guda ɗaya amma ba za a nuna miki wannan ba sai a nuna miki wajen gado gado so ɗaya ake rabawa in mutum ya mutu waye ke so ma a mutu har a raba gado to amma rayuwa in za a rayu shekara ɗari aka ce a kula da ke so uku tukun a kula da mijinki tukun ya kula da uban shi ba a mutunta ki ba ba karrama ki ba ba daraja ki ba ba ba ki kaso mai yawa ninki so uku ninkin na namiji ɗaya ba to me kuma ya rage miki har da zaki jira har bature zai ce ai ba ya miki adalci ba abinda suke shine gado aure sama da daya biyu uku hudu sa'an nan kuma da me gado aure sama da daya ko ai biyu ko uku da wajen saki da su ne abubuwan da ake turowa ana san sai a tashi hankalin mutane wallahi this state duk kasan da aka samu 'yan majalisa suka sa hannu a canza wani abu cikin shari'a musulunci ko cikin alkur'ani wallahi duk wanda ya sa hannu aka yi wannan ya halaka duniya da lahira za ka gama mulkinka ba siyasa ba ce ba za ka gama mulkinka wannan laifin na tare da kai har cikin kabari har ranar lahira ana yi ma azaba a kai kuma sa hannu kai ka ce ka yadda a canza gado sa hannu kai ka yadda a canza kaza cikin shari'a musulunci sa hannu kai kaman ba komai ba a wallahi ka halaka kanka ina za a je da boko ina za a je da siyasa duk siyasar duniyar nan duk kasashen makake kun san waɗanda suka fi kowa cin nasara a cikin siyasa mutane biyu a kasan bakake duka baki ɗaya kasashen bakake duk mutum biyu ne na afirka ta kudu ya sha wahala ya yi gwagwarmaya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza karshe ya koma yana ya yi mai ya mutu bayan mutum ya mutu shekara ɗari da kai kana gwagwarmaya din nan an gama kana mutuwa wani abu daban za ka je ka tarar ba shi da alaka da rayuwanka da kai shekara duk baki ɗaya ka yi kurkuku shekara ɗari an yi maka kaza ka nemi hakkin kaza ka nemi a'a man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum abinda za a tambaye ka kenan ba ma ba ma tambayan university ba a primary na ɗaya kenan na biyu wannan da ya mutu kofi anan shi ne ya jagoranci duniya shekara takwas duk shugaban ƙasar duniyan nan ƙasa da shi yake har shugaban ƙasa amurka saboda kai kana shugabancin kasanka ne shi kuma yana wakiltar duniya ne duk har da kasanka ya yi farin jini da duk inda ya shiga ya samu karbuwa ya shiga nan ya fita nan ya koma switzerland da ya cika shekara tamanin aka ce muhimmancinka ya kare ba ka da karin sakan ɗaya yau za ka mutu yau za ka rabu da rayuwar ko kana so ko ba ka so an gama duk abin da ka yi cikin shekaru tamanin ɗin nan ba su ba abin da za wani abu daban za ka je ka tarar ba shi da alaka da su ana saka ka cikin kabari za a ce man rabbuka wane ne ubangijinka shi kenan abin da ake son ka yi bayani kenan wane ne ubangijinka united nation ne kasan ku ne siyasan garin ku ne sarautar gargajiya ce ne shugaban kasa ne gwamna ne minista ne dan majalisa ne dan sadata ne da abin da aka yi din nan baki daya abin da za ta bai kenan man rabbuka wane ne ubangijinka ba mu da ba mu da ba ruwanmu da shekaru 100 da kai kana gugurmaya ka shiga nan ka fita nan man rabbuka wane ne ubangijinka sai ka ba da bayani wane ne ubangijinka sai in ya zama na Allah madaukakin sarki shine ubangijinka sai Allah ya karfafi digadiganka sai ka bada jawabi rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani wa ma dinuka me addininka tambaya ta biyu kenan wani addini kake bi wani addini kake bi wa ma dinuka me addininka siyasarka kungiyancinka kasuwancinka dukiyarka kamfaninka menene da menene madinuka me addininka wani addini kake har ka mutu me ka ɓata lokacinka a kai me fi damunka a cikin rayuwa me ka fi kulawa da shi a cikin rayuwa dama ba haushe mutum na mutuwa sai ce ya riga mu gidan gaskiya baka isa kai ƙarya ba fa baka addinin musulunci ka ce addinin ka ne musulunci baka isa kai ƙarya ba dan an haife ka tsakanin musulmai kana musulmi kana kana kulla ma addinin musulunci makirci da sharri kuma ka zama wai za ka iya ka ba da wannan jawabi Allah ba zai baka iya ba zai baka wannan daman ba don Allah cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah sai in kana yi a cikin duniya sai Allah ya tabbatar da daga daga ka madinuka sai Allah ce ce ne da su kaza da kaza da kaza wa man nabiyuka sai Allah ce ce dai da su kaza da kaza da kaza saboda wa aka tsane ka saboda wa aka yi maka kaza saboda wannan annabi duk wanda ya mika mishi ya tsaka karya duk wanda ya mace bai kace kai ma baka isa ba sai Allah ya tabbatar da daga diganka ya ce annabi na shine wane ya kawo mana da kaza akan sunna sa muke akan kaza kaza muke wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum sai Allah ya maka ilhami ya tabbatar da daga diganka sai ka faɗa kana gama fada sai a buda maka wata kofa jahannama kenan zaka gudu a ce ai ka gama da wannan tunda ka bada ka bada jawabi ka samu credit ka samu distinction guda ta guda bakwai ne ko tara guda tara to kai ka samu miliyan tara zaka kauce a ce ai ba ka ba wannan abin an kun rabu da wannan hanyar sai a buɗa maka wata kofa ka ga aljanna za ka yi a ce mai kake ci na baka na zuba zaman ka wannan zaman ka yake amma wanda ya zo a cikin duniya ya yi wasanni yana taba addinin musulunci yana taba manzon Allah yana taba alkur'ani yana jayayya da Allah ke man rabbuka ha ha samitu nasa yaquluna fa qultu ma dinuka wa man ko ɗaya ba zai iya bada jawabi ba sai ya buɗa masa kofa ya ga aljanna zai tsalle zai a ce ai ba hanya kake nan ba a duniya siyasa ka kake yi kasuwanci ka kake yi me kake yi fati kake yi ba ruwanka da addini za a taba addini ba ruwan kowa ana taba siyasa ka ka tashi ka tsaya ka tashi ka tsaya ka ce a tashi alkiyama ana taba kasuwancinka ka ce a tashi alkiyama a taba manzon Allah kana ji kana gani a taba alkur'ani kana ji kana gani a taba addinin musulunci kana ji kana gani wai ba ka so ka yi magana a ka rasa abincinka to kai da yunwa kuma kenan har abada iya rayuwanka saboda Allah shine razzaq dhul quwwatil matin Allah yana kallon kowa menene yake damunka a cikin rayuwar duniya addinin Allah ko ko a'a san zuciyarka a taba addinin Allah a taba komai baka damu ba da an taba siyasar ka eh yayi ba yin adalci zan koma wancan kasa zan zan tashi wannan garin koma wancan garin saboda me saboda son zuciyarka Allah ba zai sama kwanciyar hankali ba iya rayuwarka karka yaudari kanka kana bata ma kanka lokaci ne Allah yana kallon ka Allah yana kallon duk abin da kake ciki shi yasa duk wani dan majalisa da aka ce sa hannu a canza wani abu cikin shari'ar musulunci ko cikin alkur'ani ko wani abu game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je sa hannu wallahi daga ran da ya sa hannu ya halaka har tun daga duniya har lahira wallahi bukatar ka ba za ta biya ba ba mulki kake so ba to ga kan mulki sai kuma me so shekara nawa ake yi in an kara hudu ya zama nawa sai kuma me ina wane ina wane ina wane ina mulki ba ai an gama ba to kai kuma fa kai sai kai har abada ba yadda za a yi kai shi har abada kuma Allah yana kallon ka ka wahal da kanka abinda ba zai yi ba Allah ya jarrabe ka da son wannan abin rayuwarka duk ta lalace ka shiga cikin wahala ka rasa me kake ciki ana cewa a sa hannu ka ce ni zan sa hannu a canza wani abu cikin shari'a wallahi gara na bar kujerar wallahi kana yin wannan Allah zai musanya maka abin da yafi alkhairi sai Allah ya baka kujerar da tafi wannan sai ka wayi gari ranar da a ce wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wannan da ake wahalhalu da ake ciki kowane ne ka aka ce ka sa hannu ko kai daga ce a'a ba zai ba zan yadda ba ran kai dade ba wannan ba ba, ba hanya ta bace ba zan zan ja da Allah kenan ba zan iya ja da Allah ba ba zan iya jayayya da Allah ba alqur'ani kammalalle ne duk abin da yake cikin alqur'ani daidai ne adalci ne Allah ne ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna wallahi Allah shi ke kare alqur'ani duk abin da aka yi ba za a iya yi ma alkur'ani komai ba don meye sirrin da ke cikin wa'ina laula hafizuna ko karniya ta zo kano ta bude makaranta sakandire shi ta ce ta sa bayan la'asar mai za a yi mai yada ta tafi ko arniya ce sai ce za a yi tafiz bayan la'asar ba haka bane ba in ba ta sa mana tana son kudi ne ba kudi take so ba har kasa amerika ana hadda alkur'ani ana karatun alkur'ani ba wanda isa ya canza wani abu a ciki ya cimma nasara da za a yi a cimma nasara da tun shekaru aru aru sun gama ba za su neme ka kai ka zo kai ba an gama ba za su saka ka ciki maka kamar su gosu a'a ba za su saka ka ciki ba da suka iya kera nukiliya makaman nukiliya sun saka sun ce ka zo ka yi musu su suke ba sa ma barka gani wannan suna son su hada ka da jama'a ka ne da sunan cewa za a baka kaza za a baka kariya za a yi maka kaza za a yi maka kaza wallahi kariya suke yi haka aka ce man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillahi awadahu Allah ma huwa khairun minhu aka ce ka sa hannu a canza wani abu cikin alkur'ani ka ce a a wallahi ba zan yi ba wallahi Allah zai baka abin da yafi wannan kujeran da ka rasa ko za ka rasa shekara hudu ce ko shekara takwas ba an gama ba to sai kuma me sai sauka kuma Allah yana kallon ka kai ta bilmutuwa a cikin rayuwa har ka gaji bukatar ka ba za ta biya ba an fahimta alqur'ani kammalalle ne daidai yake duk wanda ya yaudare ki yace lizzakari misl hadhil unthayi ba yi miki adalci ba yace to waye bai min adalci ba Allah da ya halicce ni shine bai min adalci ba ba wanda zai kare miki mutuncin ki shi shari'ar musulunci manzon Allah shine ya kare mutuncin ki fiye da kowa fiye da kowa ba wanda ya san mutuncin ki ma balle kare miki abinda ake so a halakar da ke a hadu kenan aje a hadu a halaka kada ki yadda ana fada miki ce a Allah ya halice ni abinda Allah ya fada shine daidai lizzakari mislu hazzil unsayni haka muka gada a cikin addinin musulunci iyaye mu baki daya sai Usman yazo ya jihadi ya tabbatar da wannan Muhammad Bello yayi waye waye to duk wani wanda zai zo ya saba ya taba wannan abubuwan ya taba danja ka ce mishi kowane ne kai baka isa ba da mulki na Allah shugaban kasa ko gwamna ko sarki ko meye a ka taba mulkin Allah ka taba sarautan Allah kai ba za a taba zaka ba kai waye Allah kake taba san mulkin Allah alqur'anin Allah kake tabawa ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye fi manzon Allah gata a taba manzon Allah kuma a kwana a kowa ne daga ce a ranka ya dade ai ba a taba manzon Allah fa mu yi shiru ba wanda zai taba manzon Allah mu yi shiru shi yasa in kuskure aka yi a gyara in kuma da gangan aka yi kuma to yanzu za a ga cewa mu ma da gangan za mu ce ba a isa ba ba abin da zai same ka wallahi ba abin da zai same ka sai alkhairin Allah saboda ana nan ana fama ana ta wa'annan abubuwa ko nan babu wa'annan ana ba da misali ne ga kasar tunis suna son su canza lizzakari misalin hazil unsayin ga kasar maghrib suna son mata ke tashi mace za ta tashi ta ce ni malama ci jami'ar zaituna malama hadisi ce abinda shari'ar musulunci ya zo da shi shine daidai duk abin da ya saba ma shari'ar musulunci ba daidai bane shugaban kasa kayi kuskure kuma ta je da kwana lafiya ba abin da za a yi mata wannan ta tashi mace ce fa mata ne ni ce malamar hadisi kulliyar jami'ar zaituna malamar kaza kaza kaza kaza kaza ta kawo hujjoji da yawa da ke tabbatar da abin da alkur'ani ya tabbatar mace shine daidai nan ta kawo ga inda aka cuci mata ku je ku neman musu haƙƙinsu wajen ba wajen rabon gado ko wajen aure biyu ko uku ko wajen saki ba mace za ta tashi ta kare wannan har yanzu habibu rigima shine shekaru kusan arba'in shine kawo yan abubuwa bai cimma nasara ba har ya bar duniya da a ce turawa za su ci nasara akan wannan ba za su neme ka ba za su dauke ka sojan haya ba ba za su a'a da sun yi sun gama tun ba haife ka ba ko ba haife kakanka ba an fahimta kada ka bari a yaudare ka an fahimta abubuwa guda hudu suna zama danja kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani addinin musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'asihim Aisha siddiqatu binti siddiq matsalar da ke cikin sahabban manzon Allah game da nana Aisha me suka jefe ta da shi abinda suka jefe ta da shi din manzon Allah na zaune da ita har ya bar duniya ita ake zagi ko shi manzon Allah ya zauna da ita akan haka har ya bar duniya ita ake zagi kenan manzo Allah ke mai illa manzo Allah ke mai barra an fahimta to shi yasa da sojan haya da wanda aka dauko shi abinda ake faɗa muku shine ganatihin sakharatan yawman liyuhiha wa lam yudirha wa awha qarnahu alwa'il ya natiha as-sahra ashfiq ala ar-ra's la tushfiq ala al-jabal wai kashe ka tarar da tinki ya ce akuya ko rago ko sa yana ta karo da dutsen dala ko goron dutse ko banfa yana ba ce ka tausaya ma kanka kada ka tausaya ma dutse tausaya ma kanka karka tausaya ma dutse kai zaka ji ciwo manzon Allah ya riga ya gama sabon manzon Allah ƴaƴan su ma jikokin su ma babu ba wanda ya san su to zagin su da ake yi wa ake zagi musulman da ke zaune da su ake ahli sunna da ke zaune da su ake eh manzon Allah alkur'ani addinin musulunci sahabban manzon Allah kada a zage su ka yi shuru ka ce ba a isa ba insha Allah kuma ba a isa ba ne ba babu ma ja a fil masakini babin da ya zo na miskinai almasakinu jam'u miskin wa summiyal miskin wa summiyal miskinu miskinan li annahu la yamliku shay'an ma indahu haraka fil layl aka ce miskini shine talaka wanda ba shi da matar aure talaka saboda ba shi da harka da zai addare ce miskin sakat miskini wane ne miskini qala wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa al-miskinu bi hadha at-tawaf alladhi yatufu ala an-nas ba miskini ne wanda ke yawo yana roko fata rudduhun lukmatu wal lukmata ne in an bashi doman tuwo ko loma biyu an bashi tuwo shikenan ya wadatu ba wai ba miskini ba ne wattamru wattamrata ne ko a bashi dabino ɗaya ko kwayan dabino biyu shikenan ya kama hanya ya tafi qalu famal miskin sai suka ce ya manzo Allah to menene miskini wane ne miskini ya rasulullah qala sai ce allazi la yajidu ghinan yughnihi wanda ba shi da abin da zai wadatar da shi ba shi da kudi ba shi da abinci ba shi da komai wala yaftunun nasu lahu fa yutasaddaqu alayhi mutane ba su san shi ba balle su kai mishi gidan su kai mishi sadaka a gidan shi wala yaqumu fa yasalu nasa ba zai tashi kuma cikin jama'a yana roko ba shine miskini قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن, عن ابن بجيد الأنصاري عن الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي رد المسكين ولو بذلف محرق mai roƙon ya zo ku ba shi abu ya tafi ko da kofato ne da aka kona babu ma ja a fi mi'al kafir babin da ya zo na timbin kafiri ko uwar hanjin kafiri ko hanjin kafiri guda nawa ne da me yake ci shi ne manzon Allah aka kawo labari kissan wanda ya zo ya sauka wajen manzon Allah kafiri ne ya zo ya sauka wajen manzon Allah manzon Allah ya sauke shi ba shi abinci bai mu karbi musulunci ba sai da gari ya waye tukun ya karbi musulunci shi ne wa'innaka la'ala khuluqin azim قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي يأكل المسلم في معا واحد مسلمين أتشن أبنشيني أتشكين تنبي أيكو هنجي أيا والكافر يأكل في سبعة أمعاء كافر يكما تشكين تنبي بقوي ما هنجي بقوي أور هنجي قدا بقوي كيجي يا أكي حكا شيني يأتي قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في مئة واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر ونكافر يزوي سوك باقورا منظر الله صلى الله عليه وسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة fahulibat fashariba hilabaha manzo Allah ce aje a tatso masa nono daga ina eh a shiga garke a samu mai akuya a tatso masa nono aka je aka tatso masa nono fashariba hilabaha thumma ukhra fashariba thumma ukhra fashariba thumma shariba hilaba sab'ati ashiya sai da ya sha su bakwai a tatso wannan ya sha a tatso wannan ya sha su bakwai ثم إنه أصبح فأسلم سأنا الشيء إنن da aka waye gari sai ce ya musulunta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zama mai kenan ya zama musulmi kenan fa amara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shatin fa hulibat fa shariba hilabaha sai manzo Allah ce aje ta so masa madara a kawo masa da aka taso aka kawo sai sha sai ya koshi ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها yace a sake tatso jiya so bakwai aka taso masa yana sha to yau kuma a bashi daya a ce ya wadatar aka bashi daya ya sha aka ce a karo masa daya bai iya ya shanye ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al mu'minu yashrabu fi mi'an wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a باب النهي عن عن الشراب في آنية الفضة والنفي في الشراب an hana mutum ya sha lemu ko ruwa ko kunu ko fura a cikin mazubi na zinariya ko azurfa saboda me saboda mutane na cikin wahala suna cikin talauci ana cikin bukata kai ka je har kofin zinariya kai ko agogon zinariya ka saka a kayi laifi a shar'ance hala haddasa ni an malikin an nafi'in عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي الذي يشرب في آنية الفضة wanda ke shan ruwa ko nono ko lemu ko madara ko fira a cikin mazubin azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannama ai yana kwankwadon wutan jahannama ne a cikin cikinsu Allah ya kiyaye qala wa haddathani an malik an ayyub ibn habib maula sa'd bin abi waqas an abi an abi al-musanna al-juhani annahu qala kuntu inda marwan bin al-hakami na kasance wajen marwan dan al-hakam fadakhala alaihi abu sa'id al-khudri sai ga sayyiduna abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya shigo fa qala lahu marwan bin al-hakam sai marwan dan al-hakam yace masa asami ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu naha anil nafsi fi sharab kaji manzon Allah yana hana cewa in mutum na shan ruwa cikin kwarya ko cikin komai kada ya numfashi a ciki in kana shashe karke numfashinka har ka gama in ba za ka iya ba sai ka kauda abin ka numfasa sannan ka sake sakawa ka sha wa qala lahu abu sa'id na'am shi abu sa'id yace eh na ji haka fa qala lahu rajulun ya rasulullahi inni la arwa min nafsi min nafasin wahid ya manzo Allah ni ba na koshi daga numfashi daya in na saka abu baki ina sha sai na ta huci a ciki na ta numfasa a ciki fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to in ba za ka iya ka rike numfashin ka har ka gama ba in ka sha ka sha sai ka kauda abin sai ka yi numfashi in ka gama sai ka kuma sa kana sha ba sai ka yi numfashi cikin ruwan ba fa'adin alƙadaha an fi ka sun matanafas kala fa'in ni a ranƙaza ta fihi ya ce ai ni kuma ina ganin ƙazanta a cikin ruwan kala fa'aharika in ka ga ƙazanta a ciki ka zubar tsafta kenan babu ma ja a fi shurbin rajuli wa huwa qa'imun babin da ya zo na mutum ya sha ruwa yana tsaye arrajul la mafhuma lahu min babin nassi alal ghalibi ma'ana yashmalu ar-rajul wal mar'a alaysa kadhalik qala hadathani an malik annahu balaghahu anna umar ibn al-khattab wa ali ibn abi talib wa uthman ibn affan kanu yashrabuna qiyaman aka ce suna sha a tsaye ko qala wa hadathani an malik عن ابن شهاب عن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا سنة غنين شوى إن أنشاروا أسيما باب ليفي قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما to duk halin da ya zo shi zama wani nahayu tanzihin kenan ba tahrimin ba qala wa haddathani an malikin عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما باب السنة في الشرب ومن ومناولته عن اليمين وباب ديزو سنة شن أبن شا in ya rabu a mika ma wanda ke kusa ya za a yi na damanka za ka baiwa koko na hagu shi ne abin da ya faru wajen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama za mu ga cikakken demokuraɗiyya da cikakken yancin ɗan adam da cikakken tarbiyya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن ان كما منزون الله صلى الله عليه وسلم مدرا كو نونو a cikin mazubi قد شيب بماء من البئر ان hada da ruwa wa an yaminihi arabiyyun yadda zaman ya zamo manzo Allah na zaune wani balarabin karkara ko kawai yana bangaren dama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa an yasari abubakar as-siddiq zaman kuma ya kawo sayyidina abubakar yana bangaren hagu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fashariba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha abin shar thumma a'ta al-arabiyya wa qala al-aymana fal-ayman yana gama sai ce kai karbi ka sha na dama da shi sai ce a damanta in an gai wannan za a dama an gaisuwa ne ma fara da damar kaza kaza kaza kaza mana duk darajar sai na abubakar ba za a keta sunna ɗaya ba saboda shi an fahimta duk darajarsa ba za a keta sunna ɗaya ba saboda shi saboda sunnan kanta ita ce take aiki wannan lokacin manzon Allah shi ne yake ba haka bane ba to ba za a keta ba illan da ke sa ana cikin wahalalu shi ne za a kafa doka wanda suka kafa dokar su ne farko wanda zai keta dokar saboda shi ya isa ba yadda za a yi ka zauna lafiya ba yadda za a yi ka san ka zauna lafiya قال وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سالم بن سعد الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب an kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin sha ruwa faro-faro firaje nono ne madara an kawo masa abin sha fashariba minhu sai manzo Allah ya sha daga wannan abin da aka kawo wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al-ashya bangaren daman manzo Allah wani yaro dan yaro karami ke zaune wajen bangaren hagu kuma ga dattawa shehunnai manyan mutane su Abubakar kenan ko fa qala lil gulami da manzo Allah ya sha dan Allah mu ji abin da ya faru fa da manzo Allah ya sha sai ya ce atazanu li an uqtiya haula ka yi min izini na mika ma waɗannan tukun na kai saboda shi ke da haƙƙi shi wanda ke da haƙƙi fa ba shi da ƙarami ba shi da kaɗan gwaninta shi ne ita'u kulli zai haƙƙin haƙƙa mai haƙƙi a ba shi haƙƙin shi ne gwaninta da manzo Allah ya sha manzo Allah na yi ga yaro ga waɗanda suka fi cancanta amma tsarin zaman shari'a ta ba wannan yaro sai manzo Allah ce a ta'azanu li ya za a fassara wannan da hausa eh abawa don Allah wanda manzo Allah wa yanzu iya yi wannan faƙalar gulamu sai yaron ya ce la wallahi ya ce a'a wallahi ba zan baka izini ba ya manzan Allah ya rasulallah la usiru bi nasibi minka ahadan ba zan fifita wani daya a kaina ba a cikin ma'ana ragowar abin da ka sha in karbi in sha in samu albarka sai ce a ba su sa'annan su su samu albarkan ka ni kuma na sha ragowar su yace la wallahi ya rasulullahi ba zan izini ba ina mana la wallahi ya rasulullahi eh ina ma la wallahi ya rasulullahi ba zan ba da izini ba saboda me a ta'azanu li me aka nema izini da ya ce ba zai bayar ba bai hana izini saboda haƙƙinsa ne sa'an nan kuma sai kawo hujja ba zan fifita wani ɗaya ba a kaina a cikin ragowar abin da ka sha ka rage tun da haƙƙina ne a bani haƙƙina kala fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiye sai manzo Allah ya danka masa abu a hannunsa haƙƙinsa ne isa kenan iyawa kenan gwaninta kenan ka fi karfin shaidan eh ya samu girma saboda me ya samu saboda yana da haƙƙi kuma ya kare haƙƙinsa manzo Allah ya zarge shi manzo Allah bai zarge shi ba an ka iska baka da kunya ne baka da baga manyan mutane ba ne ba ga ba ne ba tun da aka fara wannan an ci nasara bukata ta biya a'a i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu duk mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa mace ce yaro karami ne namiji ne babba ne kowa ne ne a ba kowa haƙƙinsa sai duniya ta zauna lafiya amma ana zalunci ana menene da menene sai Allah ya san zira ido yana kallon kowa ana bulambituwa a tsalle a koran turmi tsalle kenan a yi tsalle a koma nan a yi tsalle a dawo nan a yi tsalle kowa bukatar sa ba za ta biya ba wallahi sai an yi adalci wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin eh eh eh ana magana shari'a sai ka ce ai turawa suna kaza ai gida ana kaza ai hausawa kaza a to shi kenan sai a rabu da shari'a a bi al'adan kowa ke ranku eh sai al'ada ta hakura haka ne a bi shari'a sai an bi shari'a za a zauna lafiya yi wace shari'a eh wace shari'a to in ka zama gwamna ko shugaban kasa ko wani makami bai girma an zo za a rantsar da kai me ake yi za a baka alkur'ani kai me ka rantse cewa za ka kare me eh constitution Najeriya ko wannan constitution kuma farkon abin da zaka karanta shine duk wani abin da ya saba ma wannan constitution ya da shi za a yi hadda mai kenan sai ka yi ridda a ai wannan ya fi karfin tafka da warware wallahi mutum bai hankali ba sai ya yi ridda eh haka yake duk wata doka da ta saba ma wannan dokar me ya sunanta ya da ita zai ba za ta ba ta da amfani kuma ka yadda ba za a baka kujeran in baka yadda ba za a baka kujeran eh ma'ana me kuka mai da son duniya ne kudi mulki duk abin da ke manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Mazi ibani, ja'i'ani, ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i sharfa wal malal dini kai tunane ka halarto shi a cikin zuciya ka kwakwalwarka manzo Allah ce kirkece guda biyu kuraye guda biyu zakanya guda wa'annan mafarauta dabbobi masu farauta din a ɗaure shi ya samu sati bai ci komai ba yana cikin jin mai yunwa aka ɗauko shi aka saka shi garken tumakai me salati kake yi me zai ma garken eh arna zai yi an tsinke wannan kunne an cire idon ba dabbar da za ka ganta lafiya manzo Allah ce abinda kake ma addinin ka kenan sanadiyar son duniya abinda kake yi ma addinin ka kenan sanadiyar son duniya kudi ko mulki a'a ya aka yi ba daɗi ko to wallahi tallahi abinda yake faruwa ke eh a zancen rasuwa ba maganar ka wace ake ba kai wannan matsalar ba tukunna wa kake wa ka dangwala wa tukunna saboda me ka dangwala masa saboda me muna sa ran zai gyara muna sa ran zai yi gyara kaji ko muna sa ran zai yi gyara in motar ka ta lalace farko abin da waye kwararren makanikin da zai gyara min mota ta ba ruwan gaba haushe ne bayarbe ne inyamuri ne musulmi ne kafiri ne ko mene ne ba haka bane ba haka ne da gaske fa in za ka gina gida miliyan ɗari. waye kwararren architect ba ruwanka da menene shi waye kwari waye iyawa a motar ka ta lalace za ka ce ga bahaushe ga bayar mai ko in yamare wannan bahaushe bai iya ba ko a zalimi ne sai ka ce shi zai maka tsakani da Allah ba za yi yanzu komai ba wani eh kwararren za ka nema to yanzu mota ga Najeriya da ma ake waye zai zo ya fitar da ita cikin wannan halin da take ciki eh makaniki ake nema a'a ba makaniki ba ƙwararren makaniki makaniki ake nema ƙwararren makaniki eh gaskiya ita ɗaya ce fa ma za ba da alhaƙi illar zalal babu ma ja fi at-ta'ami wash-sharab babu jami'i ma ja fi at-ta'ami wash-sharab babin da yazo ya harhada wa hukunce hukunce abin da ya danganci abinci da abin sha za a ga abin da yake faruwa ma wani shugaban kasa ba shugaban kasa ba shugaban duniya in ka ce shugaban kasa kowane ne kai kasa ka kadai kai shugabanci shugaban kasar najeriya yana shugabanci amerika shugaban kasar amerika yana shugabanci ingila kowa kasar ka kake ma shugabanci duk wanda ya jagoranci duniyan duka kuma fa قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم ka ɗauki kanka mu tattaru yanzu duk mu tashi mu je ga mu madina za mu ɗauko rahoto me ya faru abu talha ya fada ma matarsa ummu sulaim ya ce mata qad sami'tu sauta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ifan a'rifu fihi al-ju'a wa hal indaki min shay'in na ji muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muryar ta yi rauni alama akwai yunwa tare da manzon Allah ko kina da wani abincin kina da wani abin da za a kawo a ci manzon Allah daga jin muryarsa akwai yunwa lokacin akwai Abu Talha akwai akwai duk masu kuɗi manzon Allah ce a tilasta a ji a kawo ko manzon Allah ya dauki baitul mali ya je gidan shi shi kadai shi da yayansa su ci yadda ka ji yunwa haka ha yadda ya ji yadda ka ji yunwa haka zai ji yadda kai hakuri haka zai hakura za mu zo mu karanta insha Allah sai na Umar ana ci abinci da wani sai ka isa nan yace kai ya kake ka taba naka yace wallahi ban da yau rabbo na da in ci abinci mai maiku wallahi sai yau sai na Umar yace daga yau na daina cin maiku sai talakawan Madina duk sun samu sun ci tukun dawo da shi fahal indaki min shay ummu sulaimi akwai wani abin da aka aje akwai dumamin tuwo akwai menene da menene fa qalat na'am sai ta ce eh fa akhrajat aqrasan min sha'ir sai ta firu ta ce aqras jam'u qurs qurs shine kwababben alkama da za a yi za a yi burodi ko gurasa ko za a tuka shi zama tuwo sai ta cire aka gyara ثم أخذت خمارا لها da aka ciro aka ta gasa shi zama gurasa ko ta ciro su gurasa sai ta ɗauki gyale ɗinta ko mayafinta ko abin nan ɗinta sai ta kawo sai ta ɗebi abin da ta yi sai ta zuba wurin sai ta ɗaure sai ta ba ana ta saka ta ce rike sauran zanin ta rufa ta ɗaura mishi ta ce je ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falaffatil khuza bi ba'dhihi thumma dassatu ta yadi وردتني ببعضه ردتني أي جعلت بعضه رداء لي تعرف من تيافا من تيافا ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيك كيما منظوم الله صلى الله عليه وسلم بنت بشيك متون أيتي يكرفين حالي بقوة شاروا يكاربا قال يتي فذهبت به يتي شيكا مهنيا تريان تريان سيتفيد وانا أبنك فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه ناس او ومعه الناس yace sai na je masallaci sai na samu manzo Allah na zaune da jama'a fa qumtu alaihim ba yadda zan yi kiransa zan yi don wata riwaya ka ce ka kira shi kiransa zan yi yana zaune cikin jama'a ga abincin kuma gashi nan da wahala ya ishi mutum daya sai ne na tsaya وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة لما نزو الله يجيش تسعي سيش أبو طلحة ني أيكوك كما منزو الله يسني سويك بيّن معجزة أبو طلحة ني أيكوك قال فقلت نعم سينتي إي أبو طلحة ني أيكوني قال للطعام دون أتي أبنتي قلت نعم سينتي إي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم liman ma'ahu qumu sai manzo Allah ce ma duk mutanen da ke zaune wajen mutum 80 ko kusan 100 duk ku tashi mu tafi ku taho eh qala fantalaka wantalaqtu baina aydihim sai manzo Allah ya taho da sahabbansa daga masallaci yaro ya shiga gaba yana sauri yana so ya je fada ma mahaifiyarsa ga abin da ya faru magana ta fi karfin mu ba ba karamar magana bane ta fi karfin gurasa guda uku ko hudu hatta jitu aba talha fa akhbartuhu fa qala abu talha har na ya riga ya su manzo Allah zuwa wajen abu talha yace gashi manzo Allah fa zuwa da sojoji mutum kusan 80 akan wannan abincin ya za a yi fa qala abu talha sai abu talha ya ce ya umma sulaimin kal ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas wa laysa indana min at-ta'ami ma nut'imuhu sai fada ma matarsa ga manzon Allah ya zo da jama'a ba mu da abin da zamu ba su su ci fa qalat sai ta ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka sani manzon Allah ya san da wannan abin so yake nuna mu'jiza qala fantalaka abu talha hatta laqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai abu talha ya maza maza ya je ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rundunai sojoji mutum kusan 80 فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا sai manzo Allah ya zo tare da Abu Talha har suka shiga wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce halummi ya umma sulaimin ma indaki ina mana halummi ya umma sulaimin ma indaki wai me kenan eh a a ki kawo abin da kike da shi ba abin da zai ishe mu ba ki kawo abin da ke akwai haka Allah ce wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bi adu wallahi wa adukum wa man saboda me Allah ce wa man nasru illa min indillah ummu sulaimin ki kawo abin da ake akwai fa'atat bi zalika al-khubus sai ta kawo abin da ke akwai gurasan guda uku ne ko hudu ne ko abin da bai shige mutum ɗaya ya ci ba fa'amara biyu rasulullahi sallallama fafutta sai manzo Allah ce waɗannan guransu a yanyanka su a kakkarya su a tsintsinka su a rahada su fafutta in ka je kasashen larawa za ka sai ga gurasa ga fatut alfatut wanda aka yanyanka su kanana kanana wa asarat alaihi ummu sulaimin ukkatan laha sai ummu sulaimin ta ka ukka a ukka mazubi ne da suke zuba zuma ko man shanu kaman ka ce kaman me ko roba ko kwalaba ko sadaka ko menene da menene ciki suke zuba zuma ciki suke zuba mashanu manzu aka ce ka sai ta kawo ta bude sai ta zuba abinda ta zuba ko zuma ko man shanu sai ya zama ko miya ko danki fa'admatu suma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma sha Allahu an yaqula aka ce sai manzo Allah ya saka hannunsa a ciki aka ce riwayoyi da yawa sun zo sai manzo Allah ya zo ya yi addu'a a cikin wannan abincin da ba zai ishi mutum ɗaya ba ma sai ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya nuna mu'jiza kenan ma sha Allahu an yaqula thumma qala bayan ya yi addu'a a cikin gurasan da bai shige ishi mutum ɗaya ba sai ce a shigo da mutum goma mutum goma su shigo idan li ashrati bid dukhuli a shigo da mutum goma mutum goma suka shiga suka ci suka koshi suka tashi saboda inda aka zuba abincin ba zai dauke su su duka ba mutum goma suka zo suka ci suka koshi suka tashi aka ce a shigo da wa'yansu goma suka shigo suka tarar da abinci suka ci har suka tashi abinci bai ragu ba haka so ɗaya ɗaya har mutum tamanin fa'azin lahum fa'akalu hatta shabi'u summa kharaju summa qala idhalli ashratin فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا sai da dukkansu wajen mutum tamanin suka ci duk suka koshi abincin kuma yana nan makota za su samu walƙaunu sab'una rajulan aw samanuna rajulan wa'annan sahabbai mutum saba'in ne ko mutum tamanin an faffadi abin wani haka sai da kowa ya ce ƙoshi aka ce to sauran kuma a rarraba ma makota ba mujiza kenan ba lokaci ya kore ko? eh? a yi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم